بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتقل أتقياء أكمل الكمل أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أقرب الممكنات إلى الله بدءا وعودة أعلم العلماء إنسا وجنا وملكا أصدق وأبلج وأزلك وأوضح وأبين وأشره وأتم وأكمل من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوى جماعة المسلمين بالأخص كود الله أبنجي يقدر حالته وانكو wannan zawiya tamu mai alkhairi da albarka a wannan la'asariyar da kuma ku ɗan bin miliyan al'umman musulmi wadda muke tare da ku ta tsarin kafafen watsa labarai farawa da rediyo albarka muna tare da ku kowane karfe takwas na sati zuwa tara da kuma uwa maba da mama prc su sha biyun dare zuwa sha biyu da minti talatin da wanda muke haɗu da ku ta social media dukka kowa da sunansa da darajojin da Allah ya wa kowannen ku ina gaishe mu da gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna la'asariyar lahadi la'asariya ta shida a wannan wata ta tara watan ramadana cikin hijira na mafificin halittun Allah alaihi salatu wassalamu shekara biyu. Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu ɗora daga yadda jiya muka tsaya cikin wannan aiki mawuyaci Allah ya datar da mu dadai ya ba mu iko isar da shi kusa dadai ya sa a saurara a fahimta kusa daidai Allah ya ba da iko mai aiki da shi kusa daidai jiya ne karanta mana karatu alaramma malam abubakar muhammadu amin ya karanta mana aya ta tamanin da uku da tamanin da hudu kuma ubangiji Allah ya kaddara mun fasara gurgudun abin da ya samu sai dai akwai abin da ke shiga ba a bayanin jiyan zai karanta mana aya ta tamanin da biyar yanzu haka a karamaka Allah bismillah Allahu akbar walillahi alhamdu ubangiji tun daga karatun jiya afa ghaira dinillahi yabguna ko tabguna ubangiji yake maganan musulunci walahu aslama yazo aya da maka dora gulaman nafillahi yanzu kuma gashi ya ce wa man yabtaji ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu jama'a musulmi addinin musulunci arziki ne kuma kyauta Allah ubangiji in ya nufi bawa da tsira sai ya fahimtar da shi musulunci kuma sai ya horar da gabansa wajen bibiyar abinda ake ce ma addinin musulunci mun gode ubangiji da muka wayi gari ya arzuka kakanun kakanunmu zuwa kakanunmu zuwa iyayenmu zuwa mu kanmu da addinin musulunci muna fata har wafatin mu Allah sa a cikin addinin musulunci kamar da na faɗa jiya mun fasara aya ta 83 da 84 yanzu kuma an karanta ta 85 matashin mu na yau amma akwai abin da ake ce akwai abin da ake ce miki zailin bayani zailu to shi abin da zailin kenan za mu dora sai kuma mu je ga tafsirin gaba Allah ya dakatar da mu cewa nan afa gaira dinin lahi aka ce karatunmu ne yanzu kuma wa man yattaji gaira lislami dinan falan yuqbala min kenan babu Allah ba zai mu'amalanci wani addini ba in aka bar addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karbo daga Allah kowane littafi da lokacin da yake aiki manzancin ma'aiki ya shafe sauran manzanci addini yanzu tun daga mabudan rana zuwa mafaɗanta na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam Qur'ani za a dauka about Allah to yaya wanda yake ya sallama wa risala da nubuwar ma'aiki ya karɓi musulunci yace zai yi amfani da abin da ya wuce can can can can can wannan Allah na gaya mu wannan mutumin kowa yake ko a ina a lahira suna abin da zai ci ba a ci ya kamata a wannan gaba mu numfasa mu yi gata mu yi sani wanda duk bai mutu bana da sauran dama ya kama addinin musulunci ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi alqur'ani hannu da hannu walahu aslama sai ke masu samawati mun faɗa mun ce kalma a samawatu ya maimaitu a ƙur'ani so ɗari ɗaya da casa'in daidai ne kuma yake wa lardi muka ce Allah ya yi magana da ardu ko arda ko ardi a ƙur'ani so ɗari da ashirin to duwai na an bato ɗari uku da goma duk sammakun da kasai ɗin da abin da ke ciki tasarrufin suna wajen ubangiji kenan zaman lafiyar hadisi ya bi ubangiji makakin hadisi sannan muka zo muka samu aya ta tamanin da hudu bayan mun zo ɗau'an wa kar'an wa ilaihi yurja'una ko wa ilaihi turja'una kamar yadda muka faɗi yadda qurra'un nan guda biyu ko mu ce guda bakwai kowa ya ja ya tattauna abinda kuma mun yi bayani a fasaran baya sai Allah ce kulaman na billahi dan a gaya maka wa man yattaji gaira lislami dinan falan yuqbal minhu to an yanke maka hanzari an ce annabi ya faɗa ma kowa amanna billahi Allah alif lam lam ha ko alif lam lam hakuri ko alif lallamu haske a katunmu na allo na fulatanci wannan Allahu da Allah wani waje Allahi ko billahi ko ilallahi ko annallah ko Allahu Allah ya mu'amalanci duniyar wahayi wannan Allahu Allahu dukkan gumakan duniya ba gunkin da Allah ya yarda a kowace ƙarni sanda masu gunkin suka sassaka ko suka gina ko suka kera aka sa ma gunkin alif lam lam ha Allah ya karwa babu a gunkin dudi babu a gunkin tagulla babu agunkin zinari babu agunkin komai Allahu wahdahu la sharika lahu to wannan lafazul jalala shine asalin sunan da yake tajalli zuwa ga zati sauran casa'in da takwas ɗin su kuma siffofi ne suna ta'alluki ne da Allahu ba sa isa kan zati don su ausafu Allahu shine al'alam lil ma'budil muhaqqaq to wannan Allahu nan ya zo a Qur'ani to dubu biyu da ɗari uku da sittin Allah yana faɗa tun daga bismillahi kaga Allah ya faɗi ar-rahim to ɗari da goma sha hudu kenan adadin surar Qur'ani ɗari da sha hudu adadin yadda Allah ya ambaci sifansa ta ar-rahim a waje ɗari da goma da guda hudu kenan kun ga ya fi adadin Allahu dubu biyu da ɗari uku da sittin amma Ar-Rahim ɗari da goma sha Allah ya ga dama ya faɗi Ar-Rahman da Ar-Rahamatu da Rahamatuna da Rahamati da Rahamatika ya faɗa a waje ɗari da ashirin a cikin Ƙur'ani. Kun ga in ka haɗa Ar-Rahim ɗari da sha hudu, Ar-Rahamatu da ar-rahmanu da rahmatuna da rahmati in ka hada shi kuma ɗari ɗaya da ashirin duka da kenan kaga ɗari biyu da goma sha ɗari biyu ɗari biyu ga ɗari da sha hudu ga kuma ɗari da ashirin ɗari da talatin da hudu ɗari biyu da talatin da hudu shi ne ambaton arrahimu da arrahamanu da arrahamatu da rahamati da rahamatuna kaga bai kai ba ko da ɗari uku amma Allahu ba dubu biyu da ɗari uku da sittin wanne ne a galabu adadan wanne ne a taru hajjan kaga Allahu da ka kowa ya zama bawan Allah kuma ya ji jikin Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Ya ce, Kulaman na billahi, wa ma unzil alaina alƙur'an, wa ma unzil ala Ibrahim, suka Ibrahim, wa Isma'ila, wa Ishaqa, wa Yaquba, wa Nasbaq. Wa'innan dukkansu an ji a bakin manzo, manzo ya ce, mu al'umma mun gaskata duk abin da wa'annan din suka zo to don me yasa wani kuma yanzu a wannan zamanin yana ce na rike da abin da ɗayan wa'anda zai kawo kuma ba zai bi manzo Allah ba manzo Allah ya gaskata risalar ya gaskata zuwa annabinsa ya gaya maka matsayin su da ma da baka sani ba kuma ma zalik kuma ya tabbata makareci kace annabin ƙarya ne an samu annabi Ibrahim a wannan ambato an samu annabi Isma'il dan annabi Ibrahim an samu annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim an samu Yaqubu dan Ishaqu Yaqubu ya zama jikan annabi Ibrahim dan dan Ishaqu ne ya aike ya zo wal asbab da jikokin Ibrahim ta jikin wa'annan Ubangiji ya sake cewa ma wuce Musa ha ina masu a taura yau ga Musa a Qur'ani ga gugu mai wa'azin annabi Musa a Qur'ani ga yadda aka aiki annabi Musa a Qur'ani ga saki a cikin akwati wa awaina ila ummi Musa an ardi'i haka ne fa idza shifti alayhi fa alqihi fil yam wala taqafi wala tahzani inna ردوه إليه وجائلوه من المرسلين ينا أفاتي النبي لا جاء مدنيا سنة أفاتي arrashi maman annabi Musa sai da ya halasu bisini ko ya halazu bizzani ana gaya mata ɗanɗan nata zai je amma za a dawo mata da shi kuma za a ba shi Allah wannan ya tabbata manzon mu wa ma huwa ala al-ghaibi bi dalil baya boye dukkan labarin da ba a sani ba in dai Allah ya mar izini ya faɗa to yana faɗa jama'a musulmi annabi Musa shine aksarul anbiya'i zikran fil qur'ani Allah ya faɗi Musa Musa sau ɗari da sittin da ɗaya ɗari afuwar sau ɗari da talatin da shida ɗari ɗaya da talatin da shida Musa Musa wa Haru ko Musa wa ko Musa wa amma yanzu mabiya ne Musa masu inji ayin taura cewa annabin nan bai gaskata annabi ba a dan kurin bai fito a cikin su ba babu annabin da sunansa ya maimaitu ya maimaitu a Qur'ani irin Nabiyullahi Musa al-Khalil alayhi salam yace wa Isa annabi Isa ya zo a Qur'ani waje 25 Isa ko Isa da yake mu karatun mu mu muna karanta kira'ar Nabi'u ne riwayan warsu haka ne ba warsu kuma hijira shekara ɗari da casa'in da bakwai aka mutu naki Allah ya ji kansa to shi na da imala wato yamala muke faɗa a kasuwa na gaggawa isa ko isa ya zo a ƙur'ani ko irin da fiya wa ya gaya wa maza Allah magana annabi isa wa zakur fil kitabi maryam izin tabazar min ahliha makanan sharqiyya ana gaya masa fa naƙudan zuwa annabi isa ne gashi a bakin muhammadur rasulullah kuma wannan bai zama annabin da sallama war hadisi ba a ina aka yi naƙudan manzo Allah sai da ya faɗa makanin sharfiyan sharf yadda rana ke hudowa ana ce wajen masaru amma ƙur'ani ya yi istilali da makanin sharfiyan waje ne wanda yake ta gabas da baitul muqaddas kenan shi yasa in an tashi mu alƙiblan mu daga baitul miqdisi sai ka abatul musharraf to ana aka yi naƙuda har ta kai ta kai lokacin da annabi Isa ya fara magana me ya fara faɗa inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا واي فدي wannan Muhammad Rasulullah wa ga ya maji Allah haka manzo Allah ya tabbata manzo ko duniya ta biki ya tabbata manzo ko duniya ta kibinsa ya tabbata manzo amma nasabta maki ƙarya wai ba annabi bane ba wai littafinsa ba abin abi bane to wannan muna saban tausayi ga wanda suke da wannan ciwo Allah ya ba su ikon warkewa kun ga mun samu annabawa nawa annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Musa annabi Isa yanzu mun samu ambatattun annabawa a karatunmu na jiya mutum nawa mutum shi da dawa aka fara buɗewa annabin Allah Ibrahimul Khalil da shi aka fara doma unzila ala Ibrahima haka Allah yake yi saboda shi jaddul anbiya yake kira annabi Ibrahim jaddul anbiya'i wal mursalina ya ce wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء وفي قراءة نرفع درجات بالتنوين درجات وبدونه درجات من نشاء وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء wane ne ya buɗe wannan jimla da annabi Ibrahim Allah inna rabbaka hakimun alim sai ku kirga mana o habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muzinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين كانوا من samu sha to da aka bude za ka shi jaddul anbiya ne shi za ake gabatar da shi kuma sai a zubo a zubo a zubo a zubo a zubo to duka wannan manzannin mu musulmi annabi ya ce Allah yake mu gaskata haka ne la nufariqu baina ahadi ba ɗaya da muke karyatawa mu gaskata wani littattafan su ba duka mun yadda al-kutubu as-samawiyya ne mun yadda amma an ce mu ji Allah da littattafan su Allah ya ce mu ɗauki dokoki a ciki a amfanin su ya wuce in ji Allah yanzu yayin Qur'ani zai ubangiji Allah ya jatar da mu wa man yabtaji ghayra al-islam dinan Allah ubangiji ya kace hukunci tun ban mutu ba tun baka mutu ba mu sani in dai abin da ke hannunmu ba dinul islam bane to a lahira ba mu da sakayyar aljanna Daka mai rai dan gata ne amma wanda ya mutu ya shiga kasa bai riƙe islam ba duk kuka da ihun da zai yi ya shiga wuta har abada ba a ga mu da ba mu Allah mu wannan mummunan jarabawan ba sai mu ce alhamdulillah ko numfashi ɗaya rage kafin ka bar duniya sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abin da gaya mana kada mu ba da gawanka mu wadda ba sa sallah mu wanke ka yadda za mu wanki ɗan da aka haifa ya shekara dubu na sallah mu sallace ka zama sarki da sallaci ɗan da yake shekara dubu na sallah mu yi maka makabura mu yi maka kabari a makabartan mu na musulmi ashe musulunci shi ya zo da haɗin kai wanda yake zagin musulunci wai annabi ya zo ya raba kan duniya ka tausaya masa bai ma karanci yanayi ba ma yanayi ma kawai ya tsare ta yi da ka jima musulmi mu gode Allah kuma Allah sa musulunci hannunmu Allah sa abokin mutuwa ne Allah ya raba mu da musibar rijja wa man yabtaji kowaye kun ga man a gumma su usulan nan biyu usulul dini da usulul fiqh da gun qa'ibatan in masu li'iradin larabci sun ce man yakmilul المفرد والجمع من يشمل الذكر والأنثى من يشمل الغني والفقير من يشمل يشمل يشمل فالله يقول كواي يبتج yake nema ko ya nema ya riƙi gairar islami wani abu daban ba da ba islam ɗin nan da aka shekara ashirin da uku ana samun hulɗa tsakanin mala'iki daga malakutin Allah zuwa ga annabi mutum shugaban halittu gaba ɗaya jagoran kowa da komi a fadar ubangiji wannan shi ake ce ma islam to abinda mutum ya rike in ya zamanto wajen wannan ne dinan a matsayin addini falan sai na fahida lan in an yi lafari da lan a gun masu iradi musamman nuhasu batara da nuhasu kufa sun ce wannan nafayin yana zama ne nafayi ne mustamirri har sai abin da ya zo gaban korewan ya tabbata me yake a nan falan yuqbala minhu bai kawo hatta ba wani gune na fayi da lan sai kawo hatta yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kaga yayi na fayi da lan har abada maza musulmai mata musulmai ba za ku samu gidan aljannan da aka gina don a saka al'abararu masu aikata birru ba ba za ku samu ba sai yau ce yake hatta sun fi omin ma ta hibbon kun ga an kawo abin da sai an yi tukuna zai yi nafayin abin da lantin sai nafayin ko ya dawo da abin da lantin sai nafayin haka ne to yanzu nan kuma sai yake falan yuqbala min har abada ba za a karba ma mutum kaga ba kawo ma hatta bale kace to idan abun bayan hatta in yazo to na fayin zai dawo kenan gairal manfi yanzu kenan duk abin da muke nema na na tambihi da an karawa ubangiji ya mana ya ce falan har abada falan yuqbala min har abada ba za a karɓa ba yasa kullum mun ji iyayenmu da kakanninmu mu muna ganin kamar su sun gama tsallake ba su da matsala ta su dinga ce Allah ka sa ƙarshenmu ya yi kyau wani ba su yi kiba su yi tumbi ne ka sha kiwa ba a kawai kalmar nan da sai an amayar da ita hankalin a halan mamaci suke kwanciya a tabbatar da ake musulman wa mata kanta shi suke ce Allah sa ƙarshenmu ya yi Allah sa mu cika da kyau da imani to ba wannan kyau din bane ba a'a wai babu rigingimu baka bar marayayyu rigingimu kai kana attabu da mala'iku su kuma magada ka bari suna attabu da ‘yan sanda kuma kai ka kunna mu to wannan kakanu fata Allah ya tsare su Allah sa kasu kunna rigima kuma Allah sa kasu kadda rigima a kusurwa da haka kenan falan yi ƙubala minhu huwa huwa shi wanda ya riƙe gayar islamin nan Allah ce bari ka ji abin da na shirya masa in kana kwaɗayin ka zama ya ki to ga shiri wa kuwa shi mantin kowaye ya kuskure ya je lahira na rike da gairan islami a matsayin menene dinan to ba ta amsa ba to a lahiran fa minal khasirina minal khasirina na saki a lissafin wadda suka yi asara suka yi asaran kwanakin su na duniya nan kuma sun yi asaran samun kyakkyawan makoma to a nan na sa wannan ayar ta sauka ne kwankwasa ga wadda ake ce miki alhari subn suwaidi kamar da al-imamu mujahid dan jabr lil mahzumi mujahidu muna faɗa kullum na cikin hujja a ɗabakan tabi'ai a ɓangaren fassara ƙur'ani hijira shekara ɗari da uku ya bar duniya da babban mufassarin na al'imamu suddi isma'il ɗan abdurrahman suddi shi kuma suddi hijira ɗari da ishirin da bakwai ya bar duniya to su sun ce dalilin saukan wannan ayar shi alharis ibn suwaidin yana cikin manya-manyan masu nazarin littafin injila ya yi ridda kawai yake ya bar musulunci ya koma kenan inji ha ba ma shi kaɗai ba akwai ƴan sai ba ba ta gani wanda aina ma aiku ma malami ƴan taho da ka kenan duk inda malam ya bi nan za mu bi wai a to kuma abin ai ya zama rabo ba kuma kenan malam ya kone ma mu ya kone ai kamata ɗaya dai ya tsira kuma su goma sha biyu suka ce tun da kamar musulunci har rubu kuma din mun bari mun fasa suka bar kewayen madina suka koma makka da su haɗa kai kenan da makiya addini na makka a ci gaba da yi wa ma'aikin Allah abinda aka saba shi kuma Allah ci gaba da yin abin da ya saba wallama auqadu naran lil harbi atafa'aha Allah sai sun yi mutum sun yi miki sun yi tseguni sun yi kormoto sun yi gunaguni sun yi kisisina Allah sai ce Jibrilu sai ka ce mar kaza kaza kar a ji hanya kaza wani na wajen ya ɓoye abun duka iri kaza kaza wata rana sai ga Jibrilu ya rukunan lafi Allah ya ce ka bar gidan nan yau ba za ka kwana a nan gidan yace to Jibril ina Allah yake mai jika ya je ce a bar nan maiki sai kira horar ce to ubangiji ya ce in bar nan suka ce ai mu tun da Allah ne ya faɗa mun yadda da ka bar nan mu ma da mu bar nan wani je ki bari ɗauko maka abin hawa sai zo da raƙuma wani ta zallar raƙuma bari ɗauko maka haudan wannan gidan da ake sa kan raƙumi maluma suna fasa mana da shi jarbuka haudaju da balarabiyar jarbuka kuma da bahaushiyar yare manzo ya hau aka bude jarbukan ya shiga aka ɗaga jarbukan sai aka ɗora a bara ku an fara tafiya kaɗan sai ga kafirar sun so sun tsaye kun sa Allah bai ce da shi ka bar nan saboda wani ba mujarradin intiqalin kurin Allah ya faɗa ana jan raƙumi ma'aikina cikin jarbuka sai ga wadda suka yi kutun kutun suka yi mitin da abun kisa a hannu jabiru ɗan abdullahi ansari jabiru ibn abdullahi ansari ke ke rike da akalar raƙumi shi suka fare wa tsawa ka san maja akalar raƙumi shi ne a gaba kafin ne kafin raƙumin da mazo ke kai kafin kuma wanda suke baya shi ma abin da sa ya da wuce gaban ma'aiki saboda harkan hidiman jan akalani amma da za gari annabin ne a gaba tukuna tsawon da aka yi aka ce jabiru ina manzon naku jabiru ya ce ai shi ne a cikin nan shi wannan jarbukan shi ne sauran sahabbai kan su ya kulle suka ji haushin jabi ya da ne kuskun mu sai zama wa yara garin tun da yake ina cikin nan Allah ya hana ne ɗin ɗayan na sama ya haɗu da kasa ma ya sake ce uku har suka wuce da mazan ashe su sahabban da ba sa da fikihun nafsin da jabiru ya karba a karatun sirri shi da Muhammadu ake so sun ji a ransu gari ya waye su da saba da ba dan kana da tarbiyya daga ma'aiki ba da mun na ma nifasa annabi ya maka tazkiya ya yi babanka tazkiya to kuma mun ga baban ka ya bar baki da yawa manzo ya je gonan babanka ya sa hannu a dabinon babanka da aka zabbe sai aka biya dukkan wanda ke bin babanka baki babanka yau ruba bakin ko a kansa kuma dabinon bai ragu ba ko da kwaya to inda kana da ganeji a ne ba zai maka wannan ba shi yasa kurun ba za ma ce maka munafiki ba ya za ku koyi annabin mu da mu tsira da shi an tambaye ka an maka tsawa karazana kace sai jabiru ya ce ala rasulikum ala rasulikum an su to wasmau yace kai ku kwantar da hankali ku yi shiru ku ya rasulullahi ba kai ne kace mini duk inda nake kan ne ƙarya ba yace ni ne ba ka kace mun duk inda nake neman mafita babu a cikin ƙarya kace a ƙarya ne ko na fita za a dawo da shi ka ce mun gaskiya ce kaɗai mafitan da in na fita na basu an yi haka annabi ya ce an yi haka ya ce to kun ji ku ba ku nan ya ban karatu a ce ka ce an yi da yar gida ne e dakan ɗaka aka yi fiƙan ɗaka tankaɗen ina ne a ba na bakin gado ba in ma tankaɗin ya kwaɓe ma na ina tankaɗen tsakiyan gado ko ma tankaɗin ya kwaɓe an kama karbun shimfiɗin ai garin na nan sai annabi ya ce to ko inda kuke yin haushin yanzu me ya tsere da ni suka ce suka ce gaskiya ce to kuma alaikum bisidi don haka ne manzo ya rayu akan gaskiya kuma ya koyar da lallai lallai a yi gaskiya to wa'annan mutum goma sha biyu tare da alharis ibn suwaidin sai suka koma maka za su ci gaba da tara ƙarfi da kufaru ƙuraishin kenan wajen a zo a musguna a cutar da annabiyu ko annabiya wal musulmina to shine wannan din da ya tafi makkan sai ya kasa gane da yake na da rabo sai ya kasa jin daɗi ana kallon sa kawai kamar ya zo kyau kamar zo fi aiki ya jiyarsa kamar zo fi aiki to shi ne kawai sai ya dawo sai ya samu ɗan uwansa jula su ɗan kuwa ce ina so ka mun magana da annabi dan dawo musulunci kun ga ai rabo ce ya fita ya dawo to sai ya musulunta bayan daidai zan da ya zo musulunta an ga annabi wannan karatu da ya karanta masa bayan musulunta haka da aka samu cikin ma'anin qur'ani ta al-imam abu ja'far an-nuhas mujalladin farko tafi na 433 riwaya daga daga mujahidu dan jabr min mahzumi haka da aka sake samun wannan sababin nuzulin in ka dau jami'ul bayani an tawili ayatul qur'ani ta al'imamu mufassir Muhammad bin Jariri na kabari kimanin alkunya da Abu Ja'farin hijira shekara ɗari uku da goma dabari ya bar duniya amma Nuhasu ɗari uku da talatin da takwas ya bar duniya kenan sai da dabari ya jima a kujewa tukuna Abu Ja'farin an Nuhas ya bi da ɗari uku da talatin da takwas da ɗari uku da goma wanne ne kenan gaba ɗari uku da goma ya riga tukuna wannan ya biyo baya to kun ga kenan dalilin wa'annan ne sai muka samu wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu to da yake na da rabo maimakon ya je wa huwa fil akhirati min khasirin sai ya dawo sai ya musulunta ubangiji Allah mu ma ya kautar da mu hatsarin fita daga addinin musulunci kuma jiya mun ce wannan littafi da Allah ya bamu alkur'ani duk abin da ake maka tinkawo da shi a duniyan kirkire-kirkire kimiyya kowace iri a nan ne aka tsuguna aka ba. kai je zancen nan ne ta fatan ganin mahaukaci ta zo ta ga ba zani ta ce to a garin nan ta tabbatar sai dai a rina zanin amma ba da ɗaura zanin na a siffar da na sai dai a rina amma haka a ɗaura a fito ƙaryan mata na tabbata an yi sata amma na san a rina kala to rinawa a kai abin da ke to mu ga nayi aka dauki naka aka ja ka miki kwakwari ma aka dawo ka ta tsalle turawa Allah ya ba su ya ba su mutumin da bai tsankin kaki bai wankan janaba mai cin abinci da wuka wuka ba wuka ba wake guda ɗaya ɗani na duba wuka yanzu me kai wuka ba kina yanka yi ko nama aka cika da wuka ai ka yadda nama ina ka ce buɗe bakin kama da wuka ka sha in naman ne zalla a bani ta to ai da a sa ne da to wannan ne Allah zai hana ka abu kana musulmi ganawa da shi so biyar a wuni kana mazikiri ka zuwa maza kana yi wa ma'aikaci Allah ya baka bai ya bari bacci kai ka shiga jilbabu kasu wal jubi sai aka dauki kayanka aka ji aka yi abin da aka yi wa zanin mai hauka saboda kar ta gane in ta gane akwai zaman lafiya a unguwa mun faɗa mun ce in ka ɗauki al-ittisan fi ulumil qur'an littafin da hatimatul huffaz jalaluddin abdurrahman bin abi bakar nisuyuti ya rubuta mujalladi na biyu na al-ittisan shafi 126 na al-ittisan da kuma littafin al-mu'taraf shafin farko afwan mujalladin farko al-mu'taraf shafi goma sha bakwai ga abinda ibnu abbas ifa koya yayi gun ma'ai ba fa shi aka mu wahayin ba amma tafakkurinsa da tamakkurinsa da tamakkuninsa ya ce lau za ali iqalu ba'irin lawajatuhu fi kitabillah yace kuna kallo na daga abinda na koya daga abinda na samu na ma'anan Qur'ani da ilimin Qur'ani da a ce dan rasa tabaibayin da nake daura raƙumina ko kuma shi raƙumin ya kwaɓe daga tabaibayin ya tafi inda ban sani ba yace ba zan yi cigiya bugun iyalan gida ba zan tambayi mazauna bakin hanya ba lawajjatu fi kitabillah akwai shaki a ƙur'ani yadda in na shiga zan gane inda dabban take ko inda aka kai min ta baibai ta kai ka san akwai ajiya a ƙur'ani bai fa da shaguwan a sannu to da ya zama na shi babu ta baibayin da ya zama na da shi ba ta kwaɓin ba da ya zama ta kwaɓin ya shirya ya rabauta ƙur'ani zai jagorance shi zai gane inda shi ma kuma san masa annabi to annabin ba muna da rana Qur'ani ya tabbata akwai rana kam ya tabbata akwai wata kamaru ya tabbata akwai taurari nujumu yanzu wannan ka ɗauki ƙur'ani surar annabawa sura ta ishirin da ɗaya kenan in ka bi daga fatiha bakara ali imran sa'ida ka sauko nasi in ka zo ishirin da ɗaya ka zo suratu lambiya aya ta talatin da uku lambiya ga abin da Allah ya faɗa don ka san kimiyyar mai kimiyya akan maganar rana a littafinka ya ɗauka yace هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون kimiyya an ce maka rana ba tana tsaye ba ne da ce to a ƙur'ani suka samu ba tsaye suke don me ranar shi ne mai ƙur'ani kuma ganin ta kawai suke yace annabi ya gaya wa duniya huwan lazi khalaqa al-laila wan nahara sa'o'in nan na haske nahar sa'o'in nan na yini lailu Allah ne ya kirkire su ya sa su kowane su zama ko sha biyu ba kaɗan ko ishirin sha biyu da kaɗan wataran sha biyu ba kaɗan in kaɗa sai ya baka 24 hours wataran wannan na shiga wannan wannan na shiga yulijul laila fil nahiri wa yulijul nahara fil layl yace wa shamsa ka gaya musu Allah nan shine ya halitta kunsa shamsu asalin saffar ranar wal qamara ya halitta wannan kaskon watan kullun da watan da rana da yini da daren fi falakin suna wani farfajiyar sukuwa ne yasbahuna suna sukuwa yanda na so su jama'a in an ce mutum na iwo a ruwa ya diga ya tsaya ne ko kuma yana tafiya in an ce na sukuwa kan doron kasa a tsaye yake ko na tafiya to Allah ya ce da lailu da naharu da shamsu da kamaru yasbahuna haka bature da yake mana ya gane rana ta tafiya to mun riga shi ganewa ya rike nasa ya bar mu da na a cikin sura ta talatin da shida mun ba sura ta talatin da uku lan biya'i mun zo ta talatin da shida yasin Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim yace kaga rana ya rasulullahi ka gaya musu tajari ba mu yi ta tsaya ba tana gudu can ya ce yasbahuna nan ya ce tajari duka su ili ne mutari tun tun tun tun tun tuni a gudun suke nan ma tajari tana gudana limustaqarrin laha amma ba ta wuce matabbatanta akwai iya milamilan za ta ci a iya kuma lokaci kaza daga nan kuma sai lokaci kaza ba ta isa ta gota inda muka ce ta tsaya zalika wannan gudu da rana ke yi ta qadirul azizul alim ba hannun ɗan adam ba hannun aljani ba ƙwarewar mala'iki ba iyawan baƙaƙe ba iyawan jajaye ba iyawan dogaye ba iyawan guntaye tajari ne musadar zalika wannan aiki ta ƙaddiru ƙaddarawa ne da ba da iko na al'azizi wayayyen sarki wanda ba a kuɗe a iliminsa al'alimi wanda ya ƙure ma ilimi ilimi haka yayi in ka ɗauki littafin fi zilalil qur'ani tafsirin na sayyid kutub fi zilalil qur'ani ta sayyid kutub mujalladi na biyar shafi dubu biyu da ɗari tara da sittin da takwas me ya faɗa ya ce wannan ranar da Allah ya sake ta tana ba wa duniya haske da zafi da dumi kuma tana busar da kaya kuma daga haskenta ake nuna da 'ya'yan bishiyoyi suke nuna kuma daga haskenta mu da kai muke tabbata a kalan da za a kawo mutum farisal a kulle shi a ɗaki ya bar fita rana malam baki zai dawo don ana mara cikin launinsa ne daga taukushin kuma kowane sakan ɗaya na agogon duniya a sifit ɗin rana wacce musu tajari tajari ba na limustaqarrin laha haka ne to a kowane sakan ɗaya tana tafiyan na ƙasa nan mil ba kilomita ba mil mil ishirin a mil mil goma sha biyu a sakan isna ashara milan na fi sani sakan ɗaya rana ta tanke ta suɗe ta yi iyo ta yi gudu milu goma sha biyu mil ɗaya kuma shine a samu mutum mutawassitul yadi ya yi kamu dubu biyu shine milu ɗaya kenan a sakan ɗaya rana ta tafiyan zira'i dubu biyu sau goma sha kana da abun hawan da zai ji ta ya same ta a wannan sufetin ne kuma masu binciken farko suka ce duniyar da muke ciki ita ranar ranar hajjaminta farkon fadin da zuwa ƙarshen fadin ranar da farkon fadin duniya zuwa ƙarshe a awon farko maluma suka ce ta zaga duniya sau ɗari uku da talatin da uku a fadi sai ka samu duniya ka auna irinta irinta sau ɗari uku da talatin da uku to shi ne hajjamu ƙulfi da aka ƙara tabahuri a nassin ƙur'ani sai aka ce wal adadu a azamu wa akabaru wa akasaru wa atammu wa akamalu wa afadu min zalik suka ce ba ka rana ta ba wa duniya tazaran fadi miliyan ɗaya dubu sau dubu sai ka samu inda ka baza duniyan nan ka baza ka baza guda miliyan ɗaya to in ka haɗa shi ne faɗin ginin da Allah ya marara ka ɗauki fi zilalin ƙura'ani mujalladi na biyar yadda muka faɗa shafi dubu biyu da ɗari tara da sittin da takwas za ka ga wasu abu daga bayan da suka yi wasu kuma mun leko cikin umma house don Allah da mu da ku me addinin mu ya rage mana kenan me addinin mu da bayi da shi sai mun je aro kawai bacci jilbabul kasl wal jubn su suka su sai suka mai da mu shi ma kwance ba mazo ne ba ba wai kuma mai fitsari ne mace muje wai shi kuma shi ne yake ce maka su na wannan da aka wani a shafa wannan da aka wani tafiya ta yi tafiya ce to matanka ma ba a so ta mutu ɗanka ba a so ya yi jinya wannan gudumawa har da kuɗin mutan amurka wala haula wala quwwata me ya gama ka da ba amerika wata riba take jikin in kai lafiya ko ɗan kai lafiya ka yanzu yau kuɗin na ni masallata da ita dan samu tallafin mutan akwai kawunka a can ne akwai babba akwai yaya karami ko babba halan kwanciyanka lalacinka mutuwan zuciyanka ya jawo wai ana tausayinka don Allah mu darajarta kanmu mu girmama ƙur'aninmu mu bi shari'a minti biyar ya shiga ne ko ya sa uku aminci uku mun littafi ƙurra'u takwas ba saura biyu wanda mu faɗa ba yanzu shi ne za mu faɗi yaƙubu ɗan ishaku albasar shi ne ƙari na tara a jerin ƙurra'ul ashar yaƙubu ɗan ishaku ɗan zaidu alhadarami suke ce mai hijira shekara ɗari biyu da biyu duniya ta rasa wannan gangaren ɗin shi ma a basara yake da tsangaya kamar da abu amrin albasari wanda hijira ɗari da hamsin da hudu ya bar duniya to shi ma ya tsubu ɗan ishaqul maƙwarai a basara ne amma shi hijira shekara ɗari biyu da biyu kun san duk da muka kirgo ɗin nan ba wanda ya kai hijira shekara ɗari biyu babu sai yanzu muka zo kan na tara ɗari biyu da biyu ƙari na ƙarshe na goma shine hikamu a shine halku afuwan wa ma'azata halku ɗan hikamu ɗan sa'alab halku ɗan hishamu hishamu ɗan sa'alab shi kuma hijira ya kai shekara ɗari biyu da tamanin sun ce ko da tara ne ko sun ce da ishirin da takwas ne shi an ɗan sassafa amma dai shi ne mafi shekaru a mutuwa a gabata muku rawan ashar yanzu abinda muka lissafan nan sunansa sunaye muna taɓa asarar ƙur'an muna kuma ɗauko gwaraza rijalul ƙur'an don me don mu kwaikwayi abinda suka yi suka yi hidima wa littafin Allah Allah ya hidimta mu yanzu mun samu ƙura'u nawa goma na fi'ul madani abdullahi ibn kasir lil makki abu amrin albasari ibn amirin ash-sha'ani an samu hudu asimul kufi hamzatul kufi al-kisa'il kufi an samu bakwai sai muka samu abu ja'far lil madani yazid ibn al-qa'a takwas sai muka zo muka samu wane yaqubu dai ishaqu dan zaitu al-hadar tara sai muka rufa da halku dan jamu dan sa'alab an samu qurraul ashara kowa za mu dauko wani abu na rayuwansa sai mu faɗa da ya zamanto tunatarwa an karawa gare mu ko mu sani littafin mun nan na da mazaje ubangiji Allah ya sani gobe cikin rayayyu ubangiji Allah ya mana jagora yau an samu kuskuren tafsirin mu na albarka an sa mana karatun da an riga an jijiya da haka ina roƙon yan kwamiti ku je ku kai mana koke na musamman ci baya ne sosai zai zama kowane mai tafsiri yanda yayi jiya yau ake ji mu namu kuma da zaman to kwantai kenan wannan zai ba mu zafin kai kuma muna faɗan yammacin kowace rana ya kamata ku taimake mu yadda kuka saba ku yi mana koke a tsayi da mu yadda aka tsayi da kowane malami mu ma almajiran a tsayi da mu haka ba mu so mu yi daban wassalamu alaikum kowa yi ya bukatocin mu jalba wa dafa'an Allah jiya fatiha ma salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله يرضى